بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake kama wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatu wanda muka saba na Khawatirul Qur'aniyya yau muna 26 ga watan Rabiul Thani hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da daya ga watan 12 2021 muna fata Allah subhanahu wataala ya mana gaman katar cikin abin da zamu faɗi ya sati wanda ya wuce mun tsaya ƙarshen aya ta 39 yau insha Allah za mu tashi aya ta 40 daidai inna Allah la yadhlimu misqala zarra
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة وإن وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يملك ولا ولا يكتمون ولا يكتمون الله حديثا يا لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا حسبك الله سبحانه وتعالى كتوى إن الله لا يظلم مثقال ذرة sati wanda ya wuce mun karanta yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani cewa waɗanda suke ahali kitab da yahudawa da nasarawa menene zai musu zahi ko kuma me zai zamanto nauyi a kansu zo su yi imani mana su yi imani da Allah su yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam su samu ladan da Allah yake ba waɗanda suka yi imani da sallallahu alaihi wasallama suka yi addini to shine sai Allah ya ce inna Allah la yadhlimu misqala zarra Allah baya zaluntar ko da daidai da ƙwayar komayya wani abu ƙarami wanda ka san shi a masaniyarka cewa ya yi komi karamta to Allah baya zalimtar daidai da shi wa in ta ku hassanatan in ko mutum ya aiki mai kyau ne kyakkyawan aiki wanda Allah yake so yi za'ifaha sai Allah ya lullumka ta ya ba shi limkin limbar limki wa yi utimin ladunhu kuma Allah zai bada daga gare shi ajiran azima wani lada wanda yake mai girma za ka iya aiki kaɗan amma Allah subhanahu wata'ala zai girmama shi ya kambama shi a gobe kiyama sai ga babban aiki sai Allah ya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid ya manzo yaya kake gani ko kuma ya kai mai saurare mai karatu menene ra'ayinka Allah ya ce lokacin da zamu zo da kowace al'umma za a zo da mai shaida mi ta aikata mi tai a wace hanya take sai Allah ya ce waji'na bika kenan za mu zo da kai ana magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ala ha'ulai shahida akan waɗannan gai za ka yi musu shaida yawma izin Allah ya ce a ranar da za a yi shaidan nan ita ce yawma izin kenan ranar gobe kiyama ya waddu allazina kafaru wanda suka kafirta za su yi guri su ce dama wa asawur rasula kenan da wanda suka kafirta da wanda suka saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka kafirta daman su kafiri ne ba su imani ba waɗanda suke saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam musulmai ne suka bi wata hanya law tusawwa bihim al-ard abinda za su yi guri sai su ce dama su ma a maida suka sa wala yaktumuna Allah hadisa kuma a wannan ranan ba sa iya koyo ma Allah magana da abin da Allah ya tambaya akwai wanda za su ba shi amsa ko da su sun rihe bakinsu yana gabansu da sauransu malaci ya kubiru ta'ala annahu la yazlimu abdan min ibadihi yawm al-qiyamati misqala zarra aw misqala habati khardal Allah baya zalunci daidai da wani ƙwaya ƙarama a masaniyanmu bala ce bali wa fiha Allah yana cika wa mutum ladan shi wa yudha'ifa halahu ila in kanat hasana to idan mutum aikin shi mai kyau ne Allah subhanahu wataala zai lullumka mishi ya gyara mishi to saboda ka shi ake so mutum ya aiki mai kyau to aiki ku bai zamantowa aikin mai kyau shine aikin daidai da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar shi ake cewa aiki mai kyau inda za ka yi kwana dubu kana raka'o'i wanda babu wanda ya sa ka kace lada kake so duk da cewa sallah ce kake yi karatun qur'ani ne kake yi amma tunda sallallahu alaihi wasallama bai tsara haka ba to wannan ba a kiran shi hasana ba za ka samu lada ma bari ma sai ka samu zunubi za ka shiga layin wa asawun rasula lautu sauwa bihim al'ar wanda suke sa'a ma sako na annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani addini a matsayin mu na masu imani wanda za mu aikata a yanzu mu ce wani abu sabo wanda sallallahu alaihi wasallama bai yi ba ko kuma halifofin shi guda hudu to su ne wani abubuwan da ake kira da sababbin abubuwa muhdasatul umur sai annabi ya ce fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nar to saboda haka kenan ana so aiki ya zamanto hasana ya zamanto yana da sharadi biyu kamar da malamai suke wadi akwai al-ikhlas da kuma al-mutaba'a akwai yi dan Allah kadai kakka yi riya shirka karama ce dan kada a ce wane na aikata kaza ko kuma wani abu yake mai kyau na ibada to ba a so aikin da zaka yi a matsayinka na mai imani ya zamanto haka na biyu kuma akwai almutaba'a ka yi kamar yadda annabi ya yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to a lokacin mutum zai samu lada amma in danka ce wai gurinka da kake na neman lada ne ya sa ka kai abubuwa wanda addini bai zo da su ba to ba ladan za ka samu ba sai ma ka samu zunubi kenan kama kana tuhumar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rage wasu abubuwa na neman lada ga su nan manya-manya bai nuna ba bai karantar ba abubakar umar usman ali babu wanda ya gwada sai kai a yanzu ka gane a yanzu ne kake neman lada hiye da su to wannan su ne muhdasatul umur kenan aikin mu ya zama to mai kyau ya zama dole ya zama wajibi mu yi kokarin koyi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aikin ko da karami ne to Allah zai mira shi babba da akwai wanda suke tunanin wai ba za ka samu lada da yawa ba sai in ka sha wuya aikin ya zama to da yawa ne kamar wata raka'a dubu ce kake yi shafa'i da wuturi kada idan kai bai ishe ka ba ladan kaɗan ne to addinin Allah ba haka bai mutum yana samun lada ne lokacin da yayi kamanceceniya da manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ya ce wa nada'ul mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a a suratul anbiya Allah subhanahu wataala dalili akan cewa babu zancen zalunci a gobe kiyama Allah ya ce za mu ɗora ma'auni na adalci mawazin al-qist fala tuzlamu nafsun shay'a babu wata rai wanda za ta zo ta ce ya Allah nayi sallah ko nayi azumi ko nayi zakka bungala dan shi ba babu wata rai wanda Allah zai mata haka kowa sai an bashi na aikin da ya aikata wa in kana mithqala habatin min khardal Allah ya ce koda ya zamanto wajen karamci ya zamanto kamar kwaya ƙararrama wanda ta yi ƙaranci a idonmu Allah ya ce a kai na biha za mu zo mushi da kayan shi aikin shi ne na ladayi to Allah zai ba shi wa kafa bina hasibin Allah ya ce ai ya isa mu mu zamanto masu yin hisabi masu yin hukunci Allah subhanahu wataala Luqman da yake ce ma ɗan shi yace ya bunayya innaha in taku misqala habatin yace ya kai dan dana Luqman al-Hakim abubuwan da Allah ya bamu labari suratul luqman wasiya da yama wasu umurni da yama dan shi yake cewa ya kai dan dana kasancewa fa shirka da Allah ko kuma zalunci ko saban Allah ko da ya zamanto dan karami misqala habatin min khardal yace fatakun fi sahara yace ko da a samu wani dutse babba a sa shi can ciki aw fi samawati ko kuma a ce a cikin sammai yake fadin su aw fil ardi ko kuma a ƙasa ya tafi Allah ya ce Allah sai ya zo da shi sai an kama ka da laifin shi ke rera ma ɗan shi jan kunne kada ya sake sawa ma Allah musamman kuma shirka da Allah inna Allah latifu da khabir lalle Allah fi tausayi ne kuma masani da duk wasu aiki da muke aikata har yau Allah subhanahu wata'ala yake cewa yawma izin yasdurun nasu ashtatan li yurau a'malahum za ga mutane iri iri kala kala kowa da irin yanayin shi yanda ya aikata wasu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya labari cewa masu irin aiki kaza masu irin aiki kaza a gobe kiyama da ka gan su ma zaka gane su to mutane ga sanan iri iri za su huto don su ga ayyukansu saboda a wancan rana nasaba ba ta aiki wani mulki wani iko wani ilimi wani kuɗi wannan gaba ɗayansu ba sa aiki aikin da ka aikata mai kyau a nan duniya shine zai cece ka sai Allah ce faman ya amal misqala zarratin khairan yara in kai aiki mai kyau zaka ganshi in dai alheri wa man ya amal misqala zarratin sharran yara hadisi ya inganta daga Abi Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani akwai wani hadisi mai tsawo hadisin shafa'a a cikin shi sai annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallama Allah zai ce kenan bayan an yi hisabi wanda suka cancanci gidan aljanna an kai su gidan aljanna wanda suka cancanci gidan wuta an kai su gidan wuta to akwai annabawa za su yi ceto siddiqai hafizan qur'ani ga sanan da iri iri kowa sai yayi ya kare sai Allah ya ce irji'u faman wajadtum fi qalbihi misqala dharratin min al-iman fa akhrijuhu minan nar sai Allah ya ce ma malaiku ku koma yanzu kuma ni ceto na ne yace ku je ku ga duk wanda a cikin zuciyar shi akwai gwalgwadan zarra na imani to a huddo shi daga cikin wuta a matsayin ceto a kai shi gidan aljanna to wanda yake nuna maka cewa babu wani aiki da zaka yi duk karamcin shi a ce Allah bai saka maka ba inna Allah la yazlimu misqala zarra yake cewa fa yakhrujuna khalqan kaseera mutane da yawa za a hudu sai riga da duk wani mai imani za a fitar da shi a kai shi gidan aljanna sun mai kula abu sa'id iqra'u in shi'tum sai ce idan kuna so mana ku karanta ma'anar inna Allah la yazlu misqala zarra ina wannan aya da muka karanta sai Allah subhanahu wa ta'ala ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida wannan ayar kamar tana magana ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai tsaye za mu zo da kowace al'umma da mai shaida kuma ma'aiki kai ma za mu zo da kai kai shaida akan wannan al'umma malat yaqulu ta'ala mukhbiran an hawli yawm al-qiyamati wa shiddati amrihi wa sha'ani ranar kiyama akwai wani firgici akwai wani tashin hankali wanda yake a wannan ranar kuma so da yawa mu yanzu labari ne wanda da imanin shi ya kai imani yarda shi da Allah da kuma manzo sallallahu alaihi wasallama idan ya ji labari irin abin da annabi ya hudi zai yarda to amma jiya wanda ba su yi imani ba ko kuma wanda ke da a cikin zuciyarsu akwai wani tsatsa na munahuci ko kuma akwai munahuci to suna ganin kamar wani gida ne ja aje wanda ba a dawowa kuma abin da ake hudi ba haka bane to anan Allah subhanahu wataala sai zai ba mu labari kuma wani labarin abubuwan da za su faru a can gobe kiyama akwai abubuwa waɗanda suke na firgici ne sai ce fa kaifa yakunu al-amr wal hal yawm al-qiyama hina yaji'u min kulli ummatin bi shahid yani al-anbiya alaihim salam kowace al'umma sai an zo da annabin tun daga annabi adam alaihi salam annabi nuhu annabi salih ibrahim musa ilyas duka waɗannan sai a kawo shi ga al'ummar shi ta ce to ya sun karba kira ko ba su amsa kira ba kowace al'umma annabinta zai mata shaida cewa ga waɗanda suka yi wanda su kuma waɗannan ga abin da suka aikata domin akwai 'yan wuta akwai aljanna a cikin kowace al'umma akwai wanda suka bi shaidan akwai wanda suka bi annabin da Allah ya aiko to sai annabin ya ware ya ce ganawa ga wanda suka bi ni to sallallahu alaihi wasallama shi ma za a zo da shi kuma zai yi shaida annabi sallallahu alaihi wasallama zai tsaya ya riga kallon al'ummar suna wucewa yace inna ummati yawtawna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min asar al-wudu daga cikin alamomi wanda sallallahu alaihi wasallama ya bayani cewa za a zo ana hasken alwala sai annabi ya riga cewa a wuce a wuce yana shayar da mutane ruwan alkausara to can sai ga wasu mutane mala'iku suna kore su yana ku zo cikin al'ummar shi yana ku zo ku wuce sai mala'iku suna kore su yace wannan ma al'umma ta ce sai mala'iku su ce musu innaka lam ta'rifu ma ahadathu ba'dak yace ya maiki za su ce ma annabi baka san ba abin da suke bayan ka to to wannan ana magana da yan bid'a ne duk wanda zai kirkira wani abu ya yi shi da sunan addini alhali ba addini ba ne to sallallahu alaihi wasallama zai kare shi da yawa kuma mabiya irin waɗannan abubuwa na bid'a sai ka samu cewa suna tutiya da san annabi sallallahu alaihi wasallama su ce ai su wannan san annabi ne ko kuma bege ne ana ta kide-kide ana ta raye ana abin da aga dama da sunan ibada to lalle ne idan mutum ya dubi yanda ake irin yanayi musamman in ko kalli yanayi irin na maulidi yadda mutane ake yawo a titi da mata da maza babu zancen a ce waɗannan haramu ne mata kasta kullu da maza ko kuma maza ba hijabi mata balagagu a titi suna rawa da samari kuma ana bin titi a kwalta kowa yana gani da suna addini inda kai kanka za a tsira ka tsakaninka da Allah a ce ma wannan addinin da annabi yayi to wallahi kai ma ba za ka yi shaida ba ka haka a ce Abubakar Umar irin su Usman wanda mala'ika ma kumye shi yake yi a ce wai addini da kiɗa da rawa maza da mata yara da manya babu kumya to lalle tabbas baiwa ne wanda ya san addini wanda ya karanci addini halaye na manzo sallallahu alaihi wasallama irin su Abubakar su Usman su Umar wanda shaidani ma in suka biyo titi sai dai wani titin a ce haka suke addini to kai ba za ka shaida ka haka to saboda haka waɗannan akwai wanda suke du'at dalala ne kira suke zuwa ga fata kuma shaidani zai zo ya shiga cikinsu ya rikida da sunan malamta ko da sunan addini mutane za su ta irin waɗannan to Allah ya kiyaye sai an zo kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yana bismillah a zo a wuce sai malaku tsaye da su to kaga babu hasara da ta wuce wannan yana idan addini ya inganta duk karamcin shi ne ka nemi ladan shi wajen Allah kai ikhlasi wannan shi ya yi maka kaje kai kwashe kwashe sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama yawa gare ta har mu rayu mu mutu ba za mu iya karasawa ba to ina kuma mu je mu ɗauko wani ko malamai suka ce duk inda kaga ana wata bid'a to ka tabbata an danne wata sunna wata sunna ce aka karantar da ita shikenan shaydannai da wanda suke makiya addini sai su zo su samu musulmi a cikin addinin su jahilci sai ya sa kuma ai tai kuma abin ba addini bane Allah ya kira da mu Allah ya kare mu sai Allah yake cewa wa ashraqatil ardu bi nur rabbiha wa wudi alkitab wa ji'a bin nabiyyin wa shuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun akwai bi kiyama sun aka nan nade wannan kasa ta mu an nan nade ta duka komai ya sai ya kare aiki su rana su wata za zo da kasa sabuwa tana sheki tana walkiya da hasken ubangiji subhanahu wataala sai a zo da annabawa da shahidai sai a yi hukunci tsakaninsu bil haqqi wa hum la yuzlamun ba tare da zalunci ba sai Allah yake cewa kuma yawma yab'athu fi kull wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahida kowace al'umma sai an zo da wanda zai mata shaida to me zaka faɗi game da wannan al'umma min anfusihim Allah ya ce daga cikin kawunansu kenan annabin da aka aiko ko kuma wani shahidi ko kuma wani mutumin kirki sai a ce to kai me kake gani game da suwa ne Allah zai tambaye su sallallahu alaihi sai Allah ce kuma shi sallallahu alaihi wasallama waji'ina bika shahidan hala ala haula'i zai zo ma al'umma shaida yace wa nazzalna alayka alkitaba mun sabko maka da alqur'ani tibyanan likulli shay wanda yake bayanin komai wa hudan kuma wannan alqur'ani shiriya ne wa rahmatan kuma rahama ne wa bushra lil muslimin albishri ne ga duk wanda yake musulmi a ce mu karanta qur'ani musamman anan shi mu yi tadabburin ayoyin da yake cikin su to lalle tabbas zamu kasance akan addini na annabi sallallahu alaihi wasallama yanda Allah ya aiko da shi wannan addini imam bukhari ya yi ruwaya daga abdullahi dan mas'ud yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi ya ce mishi karanta mini alqur'ani abdullahi dan mas'ud sai ya ce yaya zan karanta maka qur'ani alhali kuma alqur'anin a gare kai sanko sallallahu alaihi wasallama sai ce uhibbu an asma'ahu min ghairi ina so in ji karatun qur'ani game da wani wani yana karantawa ni ina ji sallallahu alaihi wasallama ya ce abdullah dan mas'ud sai ce fa qara'atu suratul nasa'i sai na karanta wannan sura da muke ciki tun daga farkon sura yana ta karatu yana ta karatu sai da ya zo daidai wannan ayar da muke karantawa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida sai annabi ya ce hasbuka al'an ma'ana ya isa tsaya daga nan abdullah dan mas'ud sai ya ce fa iza aynahu tadrifa sai ga idanuwa annabi sallallahu alaihi wasallama suna zubda hawaye firgicin cewa waje ina bika ala haula'i shahida za mu zo da kai kai shaida game da ita wannan al'umma to yana daga cikin abubuwan da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama hawaye ma'ana kenan kiyama ba kayan wasa ba da duk wanda ya imani da Allah da ranar gobe lalle ne da yana karanta ayoyi da hadisai wanda suke magana akan irin abubuwan da Allah madaukakin sarki yayi tanadi a gobe kiyama wanda suke masu kyau na gidan aljanna zai sa mutum ya kuzari idan mutum ya san kuma abubuwan da Allah ya tanadi mara kyau na gidan wuta to lalle zai sa mutum ya shiga taitayin shi game da sabon Allah Allah ce yawma yadin yawaddu allazina kafaru wa saw rasula law tusawwa bihim al-ard ay law inshaqqat sai su ce da ma kasa ta bude mu shiga ji suke irin na duniya ne ai wata girgizar kasa su ɓoye ko abin da ya kama da haka musamman wanda suke kafirai da wanda suka sa ma annabi sallallahu alaihi wasallam in suka ga an zo an yi hisabi tsakanin dabbobi wannan ta tunguji wancan an yi hisabi an yi komi sai a ce su zama kasa sai su zama kasa gaba daya to kafirai idan sai ga wannan sai su ce ya Allah mu ma dama mun zama kasa wanda suka sa ma annabi sallallahu alaihi wasallam su ma idan suka ga haka sai su ce dama mun zama kasa to wannan dama ba ta aiki aikin da mutum ya aikata shi ne zai tseratar da shi malai ce mimma ya rauna min ahwalil mawqif irin wahala da za su gani na wannan tsayuwa da za a yi ko kuma halin kiyama wa ma yahillu bihim min al-khizyi wal fadihati wat tawbih za su ga abubuwa na walakanci Allah ya kare da abubuwa na tonan asiri Allah ba mu labarin cewa wajat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid a wata aya kowa sai ya zo mala'ika yana zungura shi wani mala'ikan kuma yana cewa wane dan wane shine ya aikata kaza shine dukkan laihin da kake aikatawa a nan duniya to za zo wani mala'ika yana zungura ka yana kora ka wani mala'ikan kuma yana faɗin abubuwa naka wanda ka ɓoye ka yi su a ɓoye to a ranar kiyama dukkan waɗannan abubuwan sai sun bayyana to ganin su ne mutum zai ce dama in zama ƙasa to wannan kuma ba ta aiki sai Allah ya ce yau ma yanzuru mar'u ma qaddamat yada in mutum ya diba dama ya diba hagun ya ga zunubin nashi ya yi yawa kuma babu zancen komawa duniya sai ce wa ya ƙorar kafiru ya laita ne kuntu turaba sai kafiru ya ce dama na zama ƙasa to kaga kenan wannan dama ba ta aiki a nan duniya ya kamata yi imani da allah kuma a sami kyakkyawar biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala yaktumuna allah hadisa ma'ana anan ba sa ɓoye ma Allah wata magana akwai ruwaya ta ibn jarir at-tabari daga sa'id ibn jubair yake cewa wani namiji ya zo wajen abdullahi dan abbas sai ce mishi abdullahi dan abbas Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda suke kafurai ne za su ce ko kuma mushrikai wallahi rabbina ma kunna mushriki a gobe kiyama za su yi magana su ce ya Allah wallahi mu ba mushrikai bane ma'ana kenan ba mu haɗa bautarka da wani ba a suratul an'am sai ce kuma wannan ayar da muka karanta ita kuma wala yaktumuna Allah hadisa ba za su ɓoye ma Allah ba wani magana to shi mai tambaya Abdullah da Abbas yana ganin kamar ita wannan ayar ta cikar da wannan ayar wannan ayar tana magana za su yi magana sai Abdullah da Abbas ya bashi ya bashi aya ya bashi amsa akan wannan ayar wanda ayoyin guda biyu wanda ya tambaya sai ce mishi da suke cewa wallahi rabbina ma kunna mushriki abinda ake nufi da shi la yaduk annahu la yadkhulu jannata illa ahli al-islam lokacin da suka ga cewa babu mai shiga aljanna sai wanda suke musulunci to mushrikai sai suka bude baki sai suke cewa wallahi rabbina ma kunna mushriki suke cewa ya Allah ai mu ba mushrikai bane mu ma musulmi ne qalu sai suka ce ta'alu fallajhat sai suka ce ku zo mu mu ce ai ba mu yi shirka ba to wanda kenan shine wallahi rabbina ma kunna mushrikin aulad ba sai yace lokacin kuma sai Allah ya sa ya rihe bakin su wallahi rabbina ma kunna mushrikin fa khatama Allahu ala afwahihim sai Allah ya rihe bakin su wa takallamat aydihim wa arjuluhum wa la yaqtuna Allah hadisa magana da ba za su boye ma Allah ba shine za a sa gaban su idanuwa da kunnuwa da hannuwa da kafafuwa duk wanda kai wani laifi da shi to shi zai ce ya Allah ni nayi kaza yana shi ne ma'ana ba za su koye ma Allah wani magana ba amma za su yi magana kahin Allah ya rike bakin su shine amsar da Abdullah bin Abbas ya bada kenan wanda sai ke karantar da mu lalle tabbas yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu kula da su musamman idan muka kalli cewa yawma izin yawaddu allazina kafaru sai Allah ya ce wa asawur rasula wannan mala ya ce wannan Allah da ya rabe cewa waɗanda suka kafirta sai kuma ya ce waɗanda suka sawa ma annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda zai karantar da mu darasi mai girma akan cewa sawa ma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba karamin laifi bane ba karamin ta'addanci bane mutum yake aikatawa tunda aka jingina shi ga kafirai aka gama shi da mutanen za su ga bala'i a gobe kiyama su ce da mun zama ƙasa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama idan ta tabbata idan mutum bai aikata ta ba to wannan laifin shi ba wani da yawa bane ba shi da ladan sunna tunda bai aikata sunna ba amma abin da yake matsala ko kuma abin da zai zama to firgici ga mai imani shine mutum ya ce bai yarda ba sunna ne ko kuma ya ce shi bayyayi to wannan yana daga cikin wa'asar rasula law tusawwa bihim al-ard Allah subhanahu wataala akwai wanda ya musu azaba kai tsaye lokacin da suka ma annabi irin wannan wata rana wani ya ci da hannun hagun annabi ya ce mishi ci da hannun dama ya ce ban na iyawa sai annabi ya ce to ba za ka iya ba sai zaman to hannayen shi gaba ɗaya ba sa aiki har ya mutu to sallallahu alaihi wasallam akwai diya wanda ya musu umarni irin wannan cewa ban na yi ko ba zai iya ba to Allah ya kama su da azaba kai tsaye to wannan darasi ne a gare mu gaba ɗaya mu yi kokarin biyayya da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama hadisai ingantattu kuma su ne saukin addini duk lokacin da za ga addini yayi wahala wani abin da zai zama to abun mamaki mutane su kasa yi sai wani da wani to idan ka bibiye shi ka lalibe shi zaka cewa aiki ne irin wanda aka shigo da su cikin musulunci ba aiki bane sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam tunda annabi ya ce mana addini yusuf sai Allah subhanahu wataala yake cewa يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سقارى حتى تعلموا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا نعم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة يا كون إيماني kada ku je yin sallah mana kenan kada ku kusanci sallah wa antum sukara lokacin da kuke cikin maye hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke faɗi kenan wannan aya tana magana ne kahin a haramta shan giya domin shan giya ayoyin da suka zo abubuwa ne na banda Allah subhanahu wa ta'ala ya magana cewa tana hana kaza tana hana kaza sai kuma aka ce kada a yi sallah da ita har aka zo lokacin da aka ce ita wannan giya haramu ce daga yau hatta ta'lamu ma taqulun sai ku sa abin da kuke wadi wala junuban haka kuma kada mutum ya kusanci sallah ko masallaci illa abiri sabilin sai da in dan wucewa ne daga wannan kofar ya shiga ya wuce ya huta ta waccan kofar hatta tagtasilu yana sai kun yi wanka na ibada wankan janaba wa in kuntum marda Allah ya ce idan ba ku da lafiya aw ala safarin ko kuma kuna kan bulaguro aw jaa ahadun minkum min al-ghaid ko kuma bayan gari ya zo mutum aw la masumun nisaa ko kuma kun je ma matan ku falam tajidu ma'an kenan ba a samu ruwa ba wanda za a yi wankan janaba Allah subhanahu wataala sai ya ce fatayammamu sa'idan tayyiba ku yi taimama yanan buga ƙasa da za mutum ya yi ya shafa hannun shi da fuskar shi sa'idan sai ce wuri ko kuma ƙasa ɗayiban wanda take tsarkakakkiya kenan ba ƙasa ba wanda ba ta da tsarki famsahu sai Allah ya ce idan za ku yi taimama sai ku shahi bi wujuhikum fuskokinku wa aydiyakum wa aydikum da kuma hannuwan inna Allah kana afuwan ghafura lalle Allah mai yawan gafara ne eh, mai yawan afuwa ne yahiya kuma mai yawan gafara ne subhanahu wa ta'ala balit yanha Allah ta'ala ibadahu almu'minin an fi'li salati fi hali sukri wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani ne akan cewa bai dace ba wanda ya sha giya ya bugu ya je ya yi sallah dan bai san ba abin da yake yi ya ce wa an ƙurbani mahalliha wahiyar masajidu liljunubi kuma abu na biyu shine duk mai janaba bai kamata ya kusanci masallaci ba illa an ya kuna mushtazan min babin ilabab gaira muksin sai dai wanda zai shigo ko wani abin shi a masallaci ya ɗauka ya huta ko kuma a ƙofar gidan shi ƙofar masallaci zai huta gari to sai dai haka amma an ba haka ba zai kusanci ba masallaci wa kana mala yace wa qad kana hadha qawl tahrim al-khamr kama dalla al-hadisi kenan wannan ana magana ne kahin giya ta zama haramu ba yanzu ba yanzu wannan hukuncin da muke ciki ba hukuncin da muke karantawa ba yanzu Allah subhanahu wa ta'ala yace yas'alunaka anil khamr wal maisir akwai lokaci suke tambaya game da giya game da abin da ya shahi caca ya ce ƙulfihima ismun kabirun wa manafi'ul nas akwai laifi babba abinda aka fara faɗi musu shikenan kuma sai aka kyale su ana nan ana nan ana nan ana nan ma'ana kenan tunda Allah subhanahu wataala malamai suka ce kamar a cikin maqasidish shari'a ana so ne a zo abin mataki mataki in aka ce su wasan giya kai tsaye to za a samu su ci gaba da sha sai ake sa suna ragewa suna ragewa hukunci na zawa wanda ya yi wancan har sai ranar da Allah ya ce to giya daga yau haramun ce sallaci ayi wallazi na amanu inna malhamru wal maisiru wal azlam wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun to daga nan sai aka ce shikenan daga yau giya ta zama haramun hadisance ta Allah karshe sai ce fa antum muntahun sabai suka ce intahaina za ku hanu da shan giya suka ce eh daga yau babu mu babu shan giya to wannan kenan sababi ne daga cikin sababba wanda suke da alaka da abin da ya shafi masallaci daga cikin sababi na ita wannan ara yayi wallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun akwai ruwaya ta ibn abi hatim daga ali ibn abi talib yake cewa abdurrahman dan auf wani lokaci ya musu walima ya dawa musu abinci ga kayan ciye-ciye ga kayan shaye-shaye to lokacin da aka ci abinci lokacin sallah yayi wanda duka muna bayani ne kayan haramta giya sai wani wanda ya ja su limanci sai ya kama sotar kafirun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum maimakin ya ce wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budun sai ya ce wa nahnu na'budu ma ta'budun kenan sai ya ce mu ma za mu bauta ma abinda kuke bauta ma kenan saboda abige yake yana cikin giya to dalilin haka sai wannan aya ta sauko ya ku wanda ko imani kada ku sake ku kusanci sallah in dai a lokacin kuna maye imamu da haka yake cewa a cikin wannan ayar lam yu'un biha sukurul khamri ma'ana kenan cikin fassarori da malamai suke yi shi imamu da haka ma yace anan ba ana nihin ba magagi ko kuma mu ce maye na giya yace inna ma uniya biha sukurun nawm kada ku kusanci sallah lokacin da kuke gengedi idan mutum barci ya kama shi ko kuma yana cikin barci ya shiga sallah imamu da haka haka ya fasara ruwaya ce ta ibn jarir daga ibn abi hatim sai ibn jarir sai yake cewa wasawabu annal murada sukuru sharab kenan ya kama wannan tafsirin ne dan mu san cewa la taqrabu salata ankum sukara akwai malamin da ya fassara cewa ana ni da shi barci sai ce amma tafsirin da yayi daidai shi ana nuni da shi ne buguwa irin na giya lokacin da dan giya sha giya to bai dace ya sallah ba a wancan lokacin ake zance kan da zaman to haramu to amma yanzu babu zancen dama mutum ya sha giya a matsayin shi na musulmi wala junuban illa abiri sabil hatta tabtasilu wannan kuma hukunci ne abin da ya shahi masallaci girman shi da darajar shi gidaje ne masallatai gidaje ne na Allah wanda ya kamata a ce an kula da su yadda mutum zai kula da gidan shi ko fiye da hakan bai dace ba a yi wani abu wanda bai dace ba a cikin masallaci Allah ke cewa man yu'azzimu sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub a gyara masallaci a tsaftace shi a sare shi a mai duk abin da ya dace to Allah ya ce yana daga cikin sha'airillah to yana daga cikin tsoron Allah girmama su alqur'ani ko sallah ko ka'aba ko masallaci duk abin da idan an gan shi za a ce ga musulunci to girmama shi yana daga cikin imani to saboda haka ashe bai dace ba mutumin da yake da janaba ya zo masallaci to sai dai wucewa yake wala junuban illa abiri sabilin hatta tabtasilu sai kun yi wanka akwai ruwa ta ibn abi hatim daga abdullah ibn abbas yake cewa la tadkhulu al-masjid wa antum junub illa abiri sabil yace qala tamurru bihi marran wala tajlis ka zo ka wuce kada ka zauna kina idan mai jaraba ne ko ruwa yake nema ko wata kofa ce ta kawo shi ya wuce to babu zancen zama a ciki haka Abdullah dan Mas'ud ya wadi da Anas da Sa'id ibn Musayyib da Mujahid da Qatada akwai ta ruwaya ta Jarir daga Yazid ibn Abi Habib yake cewa wala junuban illa abiri sabilin yace anna rajulan min al-ansar wani namiji daga cikin mutanen Madina kanat abwabuhum fil masjid kohohin su masallaci kamar yanzu wannan kohar gidan wane ne wannan kohar gidan wane ne ko ina da ya tako kawashi masallaci ya shiga in ya kawo shi ta biyu a can tana cikin gidan shi to a da aka gidajen su suke fakarar tusibuhum janabatu wala ma inda sai su janaba kuma a gidan babu ruwa kofar shi kofar masallaci kenan dole sai ya biyo ta masallaci ya huta fayrudul ma wala yajidu mamarran illa fil masjid bai da hanya sai masallaci shi kuma sai yake ganin bai dace ba a ce yana da janaba ya shiga masallaci to shine sai Allah ya ce wala junuban illa abiri sabili hatta taftashiru to saboda haka wanda sai ya karantar da mu wanda yake da janaba kenan sai yayi wanka ba zai zamna ba a masallaci irin zama na gadangada mala yace wa shahadu li sihhati ma qalahu yazid bin abi habib rahimahullah ma sabata fi sahih bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala suddu kull khawfatin fil masjid illa khawfat abi bakr wata rana annabi sai ce a rihe kofa kowa masallatayya mutane sun yi kohohinsu masallaci annabi sai ce a rihe kofa kowa sai dai kofa abubakar ita kadai za a bari malai to haza ma qala hu fi akhir hayati wannan kuma annabi ya faɗi ne a ƙarshen rayuwar shi ilman minhu anna ababakar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya san cewa shi abubakar radiyallahu ta'ala anhu sayali amur ba'da shi zai zama to khalifa a bayan shi saboda annabi da ya ce a arihe koho kowa shi ma sallallahu alaihi wasallam akwai koho shi zuwa masallaci to sai ce a bar tashi a bar ta abubakar ya ce wa yahtaju ila dukhuli fil masjid kaseeran li umuri muhimma fi ma yuslihu lil muslimin ya ce kaga abubakar idan koho shi a bude zai zama to a kowane lokaci zai zo ma musulmi a masallaci tunda a wancan lokacin a nan suke taro duk wani shura da za a yi duk wani zama da za a yi duk wani karantarwa duk wata matsala a nan za a yi maganin ta a yi magana sai annabi cikin a bar kohon shi zai rika fitowa a kowane lokaci don gyaran musulmi to wannan yana daga cikin da suka tabbatar da cewa abubakar radiyallahu ta'ala shine khalifa na annabi sallallahu alaihi wasallam dan kuka wanda suke bin ɗariƙa ta shi'a suna ganin cewa abubakar abu manganu suke hodi wanda musulmi ba zai ji daɗin hodinsu ba ba shi bai kamata ya kasance khalifa a ali ne bin abi talib kwace ne yayi kaza kaza abubuwa wanda ba su dace ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisai da yawa ya ce kada mutum ya sake yayi magana da sabon shi sai in magana kirki ce to balle ya kai zuwa ga zagi ko kuma ga wasu wata magana wanda ba ta dace ba ko wani labari wanda ya wuce mun shekaru labari ne muke ji kai wa sa ka a ciki ko da za a ce waɗanda suke wancan lokacin sun waɗu wasu manganu to za kai babu ma'ana a ce kai makana ciki malace wa hazi da aya ita wannan ayar ihtajja kasiru min al-a'immati ala annahu sai aka gama da hukuncin wanda yake eh janaba ta same shi a cikin masallaci dan kai zamna aka gama hukuncin shi da macen da take da jinin haila haka kuma da macen da take da jini jini na biki jini na aihuwa kenan su ma hukuncin su guda da wanda yake mai jaraba ne sai sun yi wanka za su zamna idan ba su yi wanka ba za su iya wucewa ko wata bukata daban shi ne mana hatta ta tasilu dalilun malaci lima zahaba ilaihi a'immatu salasa abu hanifa wa malik wa shafi annahu yahrumu ala junubi muksu fil masjidi hatta yaktasilu malamai guda hudu mazhabobi guda hudu abu hanifa yana da hanafiya da malikiya da shafi'iyya cewa haramu ne mutum ya zamna a masallaci da janaba sai in yayi wanka mana kenan in ya rasa ruwa sai Allah subhanahu wataala yake cewa kuma abin da ya shahi rashin lafiya wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaiti ga rashin lafiya ga bulaguro ko kuma mutum wasu bukata ta kama shi a daji babu ruwa ko kuma da matar shi sun yi sunna aure kuma babu ruwa falam ta ji duma'an sai Allah ce fatayammamu sayyidan tayyiba sai a samu wuri mai kyau sai a yi taimama to zai dauke duk wancan hukuncin sai mutum yayi sallah ya duk abin da zai na ibada malaka ammal maridu al mubihu lit tayammum fa huwa alladhi yakhafu minhu istimal al ma mara lahiyan da zai taimama shine mara lahiyan da idan yayi aiki da ruwa rashin lahiyar shi zai koma baya misalin a ce zai warke idan ya alwala ruwa zai jika wurin da yake ba shi da lahiya a jikin shi wani ciwo ne ko karaya ne ko wani kurji to wannan zai iya taimama kiran dalilin ciwon shi ya warke da wuri malaki wa min ulama man jawaza tayammu bi mujarrad al marad li umul aya daga cikin malamai akwai wanda suka ce kawai in dai baka da lahiya ko wani sanyi kake ji a cikin dari saboda ayar ta ce kawai duk wanda bai da lahiya yana iya taimama da wasu malamai suka ce kawai sai kai taimama ya ce wasafarul ma'aruf shi kuma bulaguro duk abin da za a ce bulaguro ne in dai an ce wani ya tayi bulaguro ko da ko kiloluwan ba su ta kira karya wani kilo biyu kilo uku wuri kusa in dai an kira shi bulaguro to ya dace mutum ya taimama malai ce wala farqa fihi bayna tawil wal qasir shi ko an ce wannan bulaguro ne babu bambanci tsakanin dogo da gajere ba wai sai an ce mutum zai ta kamar ya mai ba a duk inda za a ce bulaguro ne irin su murya su ina ne wurare ga sunan kusa to hukuncin mai bulaguro zai hau mutum in dai ba ce ba unguwa ce ta yi wane ya ta yi unguwa su wane to wannan babu zancen bulaguro amma in dai an ce wane ya ta yi bulaguro to wannan hukunci zai hau shi mala ya ce auja ahadun minkum min al-ghaibati shi kuma wannan ba'id kamar kinaya ne daji ƙasa wadda take nitsatsiya saboda a wancan lokaci in mutum babu ban ɗaki irin waɗannan namu kenan in mutum zai bayan gari sai ya wuta wuri inda zai ji shiru babu kowa a nan zai biya bukata to shi yasa Allah subhanahu wataala sai ce aw jaa ahadun minkum min al-ghaidi aw lamastum nisaa to wannan kalmatul lams shine abinda malamai suka yi ta bayani akan ma'anar shi lamastum ko kuma lamastum amma dai tafsiri wanda yake mai babba shi ne abinda malamai suka fassara cewa sunna alaƙar sunna wata ke tsakanin namiji da mace shi ake ne da aula masu mun nisa'a falam tajru ma an fatayamma musa idan tayyiba akwai ruwaya daga ali ibn abi talib daga wai bin kab da sha'abi da qatada suka ce aula masu mun nisa'a bi ma'ana aljima yana shine kwanciyar aure to wannan duka malamai suna fassarawa dalilin musan cewa lalle ne Allah subhanahu wataala ga abin da yake so ya gaya mana ibn jarir at-tabari yake cewa wa aula al-qawlayn fi zalika bis-sawab magana da ta yi gaskiya ko kuma ta yi kusa da gaskiya yace qawlu man qala magana mutumin da yace an Allahu bi qawlihi aula masum nisa al-jima' duna ghairihi min al-ma'ani lams dan akwai wanda sai ganin mutum ya kama hannun matar shi ko kuma mutum ya yi kwanciya da matar shi ko da bai jima'i ba to wannan duka malaci ba ma'ana bane wanda suke daidai da abinda Allah subhanahu wataala yake mana bayani ana ni da shi jima'i kenan mutum bai da ruwan wanka ga lokacin sallah zai ibada me zai sai ya taimama to wannan daga cikin abubuwan da musulunci ya zo da su na kyawu ma'ana rashin kumci idan baka samu kaza ba sai kai kaza Allah ce falam tajidu ma'an fatayammamu sayyidan tayyiba malaki istanbata kasiru min al-fuqaha min hadhihi al-aya wannan ayar akwai abin da malamai suka gano a ciki annahu la yajuzu tayammumu li'adam li'adam al-ma'i illa ba'da talab al-ma'i mutum ba zai zo bai ce banni da ruwa a sai ka je ka neme shi ka buga wa makwabci ka shiga can ka shiga can in dan baka samu ba to a lokacin da zaka yi taimama to amma ba haka ba kawai mutum zai tashi sai je ya taimama sai malam sai ce fa mata talabahu fa lam yajidhu jaza lahu hina idan tayammum duk lokacin da ka nemi ruwa ka rasa shi to a lokacin ya zamanto ja'izi ya halitta akan ka kai taimama dan haka sai Allah subhanahu wataala ya ta falam tajidu kenan fa tayammamu sayidan tayyiba falam tajidu kenan na ni baka samu ba to baiwa ka ce baka samu abu ba dole sai ka neme shi ko kuma wasu sai suka ce sa'idan tsayiban ana ni da shi turab ƙasa wasu kuma sai suka ce a duk abin da yake da ƙasa ne da abin da yake alaƙa da ƙasa dutse itatuwa duk abin da dai a saman ƙasa yake inda za ka shiga wani yanayi kenan za ka iya taimama da shi saboda da alaƙa da ƙasa wasu malamai suka buɗe ma'anan falamta jiruma an fata yammamu sa'idan tsayiba wasu malamai suka ce a ƙasa ake nihi kenan ko da mutum zai taimama ko a da a wani wuri yake inda babu ƙasa to dole sai an kai mishi ƙasa to a lokacin sai zamanto taimama tashi ta zamanto mai kyau ba ta yamma musa idan tsayi ba sai Allah ya karantar da mu yaya ake yin taimama sai ce famsahu bi wujuhikum wa yadiyakum a shayi huska a shayi hannu yace at-tayammamu yadullu fadlan min al-wudu'i aw 'an al-wudu'i fi at-tatahhur bihi la annahu badalun minhu fi jami'i a'da'i taimama tana zamantowa wurin alwala to amma lokacin da za a yi ta ba tana zamantowa ba wurin wankewa na alwala kamar yadda wasu suke yi har sai mutum ya kurkura baki ya shaye fuska ya shahi kafa ya shahi kai kamar yadda ake alwala to sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kamar yadda aya ta hudu cewa at-tayammamu darbatani darbatun lil wajhi wadarba lil yadai kawai bugo biyu za yi bugo na warko ka shayi hannuwa bugo na biyu ka shayi huska haka to shi kenan taimama ta kare sai ka ci gaba da sallah to sallallahu alaihi wasallam haka ya karantar da sahabbai ita wannan taimama kuma a ƙarshe sai ke nuna mana cewa Allah madaukakin sarki baya so wani abu ya zo ya zama tsanani a gare mu ma yuridullahu liyaj'ala alaikum fid dini min harajin Allah baya so kumtata ba so mutum ya samu kumci ai fi dinin ladhi shara'ahu lakum walakin yuridu li yutahhirakum Allah yana so ya tsarkake ku falizalika abaha tayammum sai Allah ya halitta ayi taimama kenan musamman mutanen da suke sahara babu ruwa yamma ta kama shi ya zai ya zai to kaga saukin Allah a sahara kuma babu abin da yawa kamar kasa kawai sai mutum ya buga hannun shi shahi hannayen shi ya buga hannun shi shahi fuska to shi kenan sai ci gaba da sallah mala ce wali haza kanat hazin ummatu makhsusatun bi mashru'iyati tayammum wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam mala yace ita kadai ce Allah yake bance ta ya zama zo take da wannan abin na taimama cewa Allah ya ba ta dama Allah ya hore mata hadisi na Jabir da Abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa utitu khamsan lam yutahunna ahadun qabli qabli annabi ce an bani abu biyar a bayana al'ummomin da suka wuce babu wanda aka ba na farko ya ce nusurtu bin ru'ubi masiratar shahar sallallahu salama ya ce duk garin da zan je yaƙi tsakanina da shi ta hiyar shekara to sai mutanen sun samu firgici sun shiga cikin tsoro ya ce kuma waje ilatiliyar ardu masjidan wa tsohura yana abin da muke magana a kan shi taimama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu na biyu an sanya mini ƙasa ta zamanto masallaci kuma wajen tsarki da na kaga ba irin kamar addinin kiristanci ba dole mutum ba zai sallah ba ya je coci ba irin kamar irin addinin yahudanci ba dole sai an je wajen ibada a'a ko a gidanka ko a gona ko a wajen aiki in sallah ta kama ko in dai akwai jama'a ga ƙasa mai tsarki kawai sai a yi sallah nan ma masallaci ne to wannan yana daga cikin abubuwan da wannan al'umma take banta da shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ayyuma rajulun min ummati adraktu salah falyusalli annabi ce al'umma ta duk wanda iska zai sallah ta iske shi lokacinta to yayi sallah a cikin wata ruwaya sai ki cewa fa indahu masjidahu wa tuhurahu ga masallacin shi a wajen shi shi musulmi ga kuma tsarkin shi kenan kasa yayi taimama kasa yayi sallah to wannan keɓanta ce ta al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa uhillat liyal ghana'ima wa la tahilla li ahadin qabli ganima kuma irin riba ta yaki da ake samu al'ummomi na baya ba halaka bane a gare su amma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ta zamanto halaka ne a gare ta wa utitu shafa'a sallallahu alaihi wasallama ce kuma an bani ceto wa kana yub'asu an-nabi ila qaumihi wa bu'istu ila an-nasi kaffa abu na karshe na biyar sai ce mutane da yawa al'umma idan aiko musu annabi sai ga cewa ta su ce su kare wani al'umma kowa da al'ummar shi annabi sai ce amma shi an aiko shi zuwa ga mutanen duniya gaba daya dole sana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya keɓance su sabanin wasu al'ummomi wanda suka wuce Allah samu dace ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا سبيلا أن تضلوا السبيل والله أعلم بعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن موادعه من الذين هادوا يحرف من الذين هادوا يحرفون الكلم عن موادعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا نعم الله سبحانه وتعالى يكتوى ألم تر إلى الذين يا كي منذوب غبا زواغا وطندا أوتوا نصيبا أكباسوا وني ربو كوكم وني كسو من الكتاب تقلتاني كنان wanda suke yahudawa daga attaura wanda suke nasarawa daga injila malaman cikinsu yashtaruna dalalata sai suke sayan bata wa yuriduna kuma suna so an tadullu sabil kuma wanda kuka imani so suke kuma ku bar hanya kamar da suka bar hanya wallahu a'lamu bi a'daikum kusan cewa Allah madaukakin sarki ya yi ku sanin su wane ne makiyan wa kafa billahi waliya ya isa kadai idan Allah subhanahu wataala ya zama shine bajibuntin mutum wa kafa billahi nasira ya isa a ce Allah shine mai taimakon mutum min allazina hadu daga cikin wanda suke addinin yahudanci yuharrifuna al-kalima suna canza kalmomi su karanta aya su bata ma'ana daban amma wadihi inda ya kamata su azata ba nan suke azata ba wa yaquluna kuma sai su ce sami'na wa asaina mun ji mun saba suka ce wasma ghaira musma'in kuma ji ne ba na mai ji ba ba wanda ya ji ba wara'ina layyan wannan kuma wata kalma ce wanda suke hudunta amma abinda suke nihi daban mana kenan za mu saurare ka ko kuma wani lokaci za mu ji abinda kake hudi kamar da haka kuma kalmar talarci za mu ganta a gaba ba haka suke nihi ba bi alsinatihim Allah ya ce wannan da harsunan su ne da baki ne suke waje haka wa ta'ana fi din kuma suna suka addinin musulunci walau annahum inda su qalu sun ce sami'na mun ji wa ta'ana mun bi wasma suka ce kuma kaji wanzurna kuma ma'ana kenan kadan dakata mana kadan lakana khairan lahum ai wannan da shi alheri a gare su wa aqwama kuma wannan shi yayi daidai walakin sai dai la'anahum Allah bi kufrihim Allah ya la'ance su game da kafirci da suka yi na rashin imani da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fala yu'minuna ba sa imani illa qalila sai ka to ba ce wannan aya Allah subhanahu wataala ya magana ne game da Yahudawa wanda tsino Allah take akan su mutatabi'atun ila yawmil qiyamah annahum yashtaruna ad-dalalata bil huda su kullun ga shiriya sai su barta sai su kama wa yu'raduna amma anzalallahu ala rasulihi ba sa yin aiki da abinda Allah ya aiko mu annabi sallallahu alaihi wasallama kauda kai suke wa yatrukuna ma bi aidihim min al-ilmi an al-anbiya'il aqdamin kuma annabawan da suka wuce annabi Musa annabi Isa duka sun yi bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya kamata ku bi fi sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an ba su siffofin shi da kaza da kaza komai sun sani liyashtaru bihi samanan qalila min hukamid dunya saboda san duniya saboda samun abun duniya sai su ki wadin gaskiya saboda san duniya za su karanta aya kai ka ce za su faɗi ma'anarta yadda ya dace don mutane su imani kuma su ma su ƙara imani amma sai su ba ta wata ma'ana daban wai ruduna an tadullu sabil yawadduna law takfuruna bima anzalallahu alaikum ayyuhal mu'minun ma'ana yadda suka kafurce to haka suke so masu imani su ma su kafurce ma'ana kenan shi bai hude bai yarda ba shi bai imani ba yana kan bata kuma ya sani kuma kai ma ya barka a sai dai kai ma ya sa ka kafirta in ya so sai ku yi rasa duka da kai da shi kenan ku hada gidan jahannama Allah ya kare mu shi sa Allah subhanahu wataala so da yawa yake mana hannunka mai sanda da kuma da sai na annabi sallallahu alaihi wasallam so da yawa su ce muku to babu ku babu yahudawa duk abin da annabi zai bayani akan cewa za a halaka za a yi koyo da suwane ne za a yi da suwaye in ka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-yahudu wan nasara sai ce faman in aka ce yahuda da nasarawa kake ni ya ma'aiki sai ce to in ba su ba da suwaye nake to wannan sallallahu alaihi wasallam haka ya karantar da mu haka kuma sai Allah ya ce wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allah ya yi ku sani suwane ne makiyan ba makiyanka kamar mutumin da zai so ya raba ka da imani mutumin da ya raba ka da duniya wani abu da ka samu ko mutumin da ya raba ka da hatta ranka to bai kai mutumin da ya raba ka da imani babu abin da mutum zai buga gaba da shi guziri mai girma duk abin da ya same ka a nan duniya a ƙarshe dai in aka ce ka iske Allah da imaninka addininka da kake addini tacece to lalle kana daga cikin wanda suka samu rabo amma idan ba haka ba to sai dai Allah ya kare wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira malaka kafa billahi waliyan liman laja ilaihi duk wanda ya koma zuwa ga Allah neman ka da kake yi kariya da kake yi duk wani abu da kake nema Allah ya tsare ka a wajen Allah kake neman tsari ba boka babu wani malam boka ba karkata ba zuwa ga shirka da Allah to lalle ne Allah ya ishe ka wa kafa billahi waliyan Allah kuma Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur wal ladzina kafaru awliyahum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila az-zulumat to kaga Allah shine waliyin masu imani sai ya hudda su daga duhu ya sa su haske su kuma marasa imani waliyinsu shine shaidan suna cikin haske suna gari to sai ya hudda su ya sa su duhu duhun da ba za su ga gabansu ba ya ce wa kafa billahi nasira wa nasiran limanin tasarahu duk wanda ya nemi agajin Allah to lalle ne tabbas Allah subhanahu wataala zai agaza mishi kuma duk wanda ya taimaki addinin Allah to lalle ne Allah subhanahu wataala zai taimake shi in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum domin taimakon Allah menene babu abin da ya wuce ka taimaka ma addini shine kadai abu nashi a wannan duniya wani mutum babban malam ne idan ka taimaka mishi ka taimaka mishi dai a matsayin malam wani waliyi ka taimaka mishi ka taimaka mishi a matsayin malam ne amma dai abin da yake na Allah nashi ne shi subhanahu wataala shine addinin shi kuma shine Allah dauki alƙawari in ka taimaka mishi zai taimaka maka mara kenan mutum ya taimaka ma addinin Allah da daddamar da gare shi kama da mu takaite mu dunkule taimakon addini mu zungura wa malamai kowa ya ja da baya a ayi karatu wannan shine babba amma kowa Allah ya ba shi dama da lokacinka kana ya taimaka ma addinin Allah da wata shawararka da ƙarhinka da dukiyarka da hada aji a ce kai wani dan jarida ne za ka iya abubuwan da addini za su ci gaba ka kawo daraja da kuma girmama da addini ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ka yada wata sunna da wata kawa taka don duka taimakon addini ne kada mu takaita tashi a wani lungu karami to duk wanda ya aikata wannan Allah subhanahu wataala zai taimaka ba shine wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira na ga tun za mu tsaya daga insha Allah sati sai mu dasa nan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya tsara mu cikin ladan gaba ɗaya wanda ke da kuskure ne Allah ya fita mana subhanahu Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah